wannan shine darasi na shida a cikin jerin gwanan darussan annahul wadih da muke karantawa wanda Sheikh Aliyu Jarim da Mustapha Amin Shukran suka rubuta Sheikh Aliyu Jarim da Mustapha Amin suka rubuta wannan fa sun rasu ina jin wajen 1930 wani abu ne fa ɗaya daga cikinsu ɗaya ya kawo wajen 19 ko 50 ko 60 wata littafin nan shi kan shi ya daɗe lalle lalle kusan ɗaya da ya riga ɗaya rasuwa ɗaya ya riga ɗaya rasuwa to ban kiyaye ba kowanne ne ciki kun ga kuma su suka rubuta littafin albalakatul wadiha ko da insha Allah ta'ala ita ma za mu zo kanta insha Allah ta'ala to Allah shi ya sori mana to za fa mu share wannan ne fa yan uwa za mu kara shi ma dai akan motalli ne data mun yi akan fili motalli to yanzu kuma za mu yi akan suna ne motalli kuma alismul mu'tal alismul mu'tal alismul mu'tal alismul mutal nau'i biyu ne akwai maqsud da da mene manqus to za mu fara da maqsud alismul mu'tal defective noun akwai makasur shi ne mai alifin ko? huwa kullu smin shi ne duk kowane irin suna muntahiyun bi alifin lazima barakallahu fikum kun gane dukan sunan da ya karike da alifun lazima to shikenan ya zama alismul motal bil alif maqsur kenan kaman asa kaman mene kaman raha musa nam isa mustafa sai kuma mankus shi kuma mankus huwa kullismin منتهي بياء lazima haka ne ko wannan kaman isa musa yahya salma mustapha jamil wannan kuma kan mene kaman qadi mushtari good jamil munadi da sauransu kun ga dukan sun karike da ya'un maksur ma kablaha wannan kuma alifin maftu ma kabla to shine zamu kwade su yanzu kawai to sai mu ce alismul mu'tal dama ce ta samu saboda haka sai ku gani ni mu ribance ta ko ga baki ɗayan mu shi ma za mu yi amfani da anwa'ul irab din nan halittar raf'i sai mene halatin nasbi sai mene halatul jar ko kuma khabd ko to a nan sai mu sa mene sai mu sa alismul makasur ga na shi gidan nan kuma sai mu ce mene alismul mankus shi ma ga na shi gidan Allah ji kan wani malami namu ya karantar da mu finite lokacin muna JS1 abin da ke ba mamaki idan zai ja layi ba ruwan shi da rula idan ya sa hannu tun daga nan sai ya jawo har ƙasa kai ka ce layin daga saman aka zaune shi Allah ya mishi wannan baiwan duk layin da zai jabe sa rula kawai in ya ja kawai ya zana ko ba zai tsaya yana wani a hankali da wani a hankali kare a zar kawai zai tafi kawai shi kenan ya zuka da shi na'am najal fata min al gharqi idan ka ce naja najal waladu kaga yaro ya ya tsira ko kaga anan alwaladu fa'il ne ko me yasa ya zan fa'il eh me yasa zan fa'il saboda shi ya aikata shi ne ya aikata aikin tsira shi ne ya aikata aikin tsira ko jamil jiddan to inda za mu zo da filin kazalika sai mu ce alfata fa'ili ne har ila yau wannan an ce fa'ili wannan an ce fa'ili wannan sai mu ce fa'ilin marhum bi dhammatin zahira to wannan ko ya karke da alfata ya karke da alifin ko to shi kuma nan idan muka zo ina alamar rafa'ansa sai mu ce fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara alal alif kamar inda muka yi da fi'ilin baya shikenan kawai saboda haka zamu gane suna wani iri makasur yurfa'u bi dammatin muqaddara alal alif shikenan shikenan karatun kawai kamar da yadda aka yi na baya ne kawai to ga misalin nan guda hudu zamu karanto najal fata min algariki saurayi ya tsidar ka nutsewa ba'atul asa sandan ta bace nanan lil azab ta same ni shamita biyal ida ya cutar da ni da gaba ko ya min dariyan keta kai Allah ka raba mu da dariyan keta Allahumma inna na'udhu bika min jahadil bala'i wa darki shika'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da'i dariyan mugaye kenan Allah ka raba mu da su shahid din mu alfata al'asa al'aza al'ida za mu ga fi'ilai sun rige sun riganye su ko to kowanne daga cikin su sai ka mishi lirabi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara alal alifi shikenan mun gama mun gama da su to sai kuma najaitul fata min al-garqi idan ka ce najaitul walada kaga nan najaitu fil fa'il ko alwalada zai zama ne maful bihi mansubun ko to da zaka ce najaitul fata nan shi ma zai zama ne maful bihi ko to amma ila nasban sa ila fata sa kaga muqaddara alal alif ko shikenan sai mu gane الاسم المقصور لوكس النصبة نظام شيء ينصب بفتحة مقدرة على الألف shikenan an gama da jimloli duka jimlolin ka guda biyar guda hudu ga ka'idan su nan najaitul fatamilar garki na ce ciyarin da ka nutsewa a ba'atul asa na zaɓi sanda ko kuma manatul aza na hana cutarwa la tushmit bil ida to idan muka lura da kyau najaitul fil fa'il kaga alfata أضعت العصا أضعت في فاعل هكا العصا كو منعت الأذى سيكما الإدا dukkan su kowanne su yana matsayin maf'ul bihi ne to maf'ul bihi mun san shi kuma da nasba ne ko to anan wajen lirabi sai mu ce maf'ul bihi mansubun bil mene bil fathatil muqaddara alal alal alifi li'annahu ismun mutalil akhir ko kuma li'annahu maqsurun shikenan kada manta da makasud da mamdu da muka yi na ibnu durayd yawwa Allah ka samu dace saboda haka al-ismul maqsur halatul jarri afwan okay na rubuta ko halatul nasu yusu bi fatatu muqaddara ko to idan muka ce sallamtu ala waladi automatically al-waladi mu mai jarra ko saboda mene ala to idan muka ce sallamtu alal to sai mu ce fata to, to ya zami ba alifin jarra kaga ba zai yi ba alifin ba zai da ki jarra ba to saboda haka sai mu ce sallamtu fil fa'il ala harfu jarrin ko alfata ismun majrurun bi ala wa alamatu jarhi alfatatul muqaddara alal shikenan saboda haka alismul maqsur yajarru yujarru بكسرة مقدرة على ال... على الألف قاشنا يجر بكسرة مقدرة على الألف شكرا الله شباب مساعد cikin sati mai zuwa mai musokin littafin nan sai a sai na uku na sama kuma Allah da mu duka a yin Allah da in dai ba dai an ce a koma aiki ga baki ba to an Allah da sai mun gama su yan uwa in a yin sha Allah ta'ala kafin a koma mun gama su duka Mone a nan nan koko a nan nan na karke a majrur ni bi'ala anan ne maf'ul bihi saboda najaitul fata labita to amma ana cewa za kuma aiki bakwai ga watan gobe officially gwamnati ta ta sanar na ka ce on 7th ka gani ka gani ruma ne kawai ko duka ruma ne to sai mun zo ajin turanci ma Allah shi gafarta mana raditu yawa mun ga lokacin jarra ko to gashi nan raditu anil fata na yadda da saurayin ittakatu alal asa na jingina kan sanda ba kan ce muttaki ni fiya alal araiki ba Allah ka samu na cikin su shine ittaka'atu ittaka'a ya jingina salimtu min al'aza na kubuta daga cutarwa in tasartu alal ida na ci nasara akan abokan gaba al ida jam'i ne na al'adu na ci nasara akan abokan gaba to shahidin mu ina ne anil fata alal asa min al'aza alal ida dukkan su kowanne ga harfi jar nan ko alfata al'asa al'aza al'ida dukkan suka ce ismun majrurun bi ala ko an wa alamatu jarhi alkasratu muqaddara ala akhirih kaga yujarru bi kasratu muqaddara ala akhirih shi al maqsud kenan to kaida mu mai tace al maqsuru huwa kullu ismin mu'rab ashe kun ji suna wanda ya zo da alif karkensa ashe ba mabni ba ne morab ne ba mabni ba ne morab ne kun gane ta akhiruhu alifun lazima wanda karkensa akwai alifun tabbatacciya tukaddaru ala akhiril maqsuri harakatul irabi salat in kaga dama maka ce harakatul irabi salat harkar lirabi din nan guda uku sune mene raf'un nasbun jarrun tukaddaru ala akhiril maqsur ana kaddara su a karken suna maqsur shikenan ka gama da kaidar ka ya fita jama'a to sai dan wanshi manqus wa hawalu irabihi dama mun ji maqsur ko kullu ismin muntahiyin biya lazima duk sunan da ya karike da ya'ul lazima ko ya zama ya zama kus haka ne ko madalla to nan mun ce mu alwalul nan fa'il najal walad ko inda za mu ce najal najal qadi kaga nan fi'il madin ko mawdu al fathi al qadi zai zama menene zai zama fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara alal ya'i barakallahu fikum saboda haka al ismul manqus halatul raf'i sai mu ce menene يرفع بمن بضمة مقدرة على الياء kaga su ba wani mai suna ba wani suna mai wawu a larabci an dai sami alifin da ya'un su ne ga sunan muke gani to farar jani bai laifin ya gudu adal alkazi alkalin ya yi adalci nadal munadi mai kira ya yi kira yandamul bagi azalimi yana yin nadama to ka gani sai kai mamaki Allah ka shirya ta da mu wai mutum a bashi kuɗi ya je kashe mutane ina fa'idan shi domin in kisan nan na da kyau shi wanda ya bada kudin je yi mana na farko kenan za kuma ka gane kisan ba shi da kyau dama annabi sallallahu alaihi ya ce mana wal ismu ma haka fi nusika zai so ya kisa a gaban mutane a gani sai ya boye ka gani ba kyau kuma wallahi da wanda ya kashe da wanda ya sa aka kashen dukansu ba za su ci nasara ba ba za su ci nasara ba wallahi duk inda suke ko mun kudin mutum ko mun rashin kudin mutum ko mun karfin mutum ko mun rashin karfi ko mun makamai ko mun rashin makamai nakan ce ko a fim ne mu duba mu gani kai ka taba gani inda boss ya ci nasara wallahi ko a fim ne ba inda boss ya ci nasara a karke ko ba za ka ga boss da kudi da mutane da makamai amma karke dai shi ne da za ka kashe ko a kama shi a kashe gidan kurkuku ya wulakantu ka gani yan uwa ko tatsuniyan gizo da koki ne galibi dai gizo ya fi cutar da koki ko to karke yakan samu nasara ita kan ci nasara to ka gani to kaga wanda yake zaluntar mutane ya waje ba a ce ya gane cewa ba zai ci nasara ba tun a tun anan duniya ma fa ballantana kuma an je lahira ka san dai Allah da kanshi ya ce wala yazlimu rabbuka ahada kaga ahadan na kira ce ko annan kira tufi yakin nafi tufidul umum ka gani wallahi babu wani zalunci da Allah zai ranta shi alkiyama Allah ka shirye mu Allah ka sa mu dace farral jani adal qadi idan muka dauki wannan sunayen aljani alqadi almunadi albagi dukan su kowanne suka ce mene fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara alal mata ku za ku mana lirabin na gaba ku shirya نعم حبست الجانية حبست ال idan ka ce habastul walada kaga wanda za ka mishi nasuba ko saboda menene to idan da za ka zo da habastu sai ka ɗauko alkazi sai ka ce mene habastul shikenan dama ai maf'ul bihi dinka yana zuwa da nasba ne ko to ga nasban yayi anan kaga babu iskali saboda haka alismul manqus yunsabu yunsabu bimene bi fathatin zahira ko mukaddara a mata zahira ko mukaddara jamil jiddan bi fathatin zahira alal yayi shikenan kaga an gama na'am habastul janiya na tsar mai laifi aljani shine mai laifi na hatarimul qadhi muna girmama algali sami'tul munadiya naji mai kira ya karahu nasul bagiya kaji ai kaji ai duk wani azzalimi zaka mutane suna kin shi wallahi ana gane mutum azzalimi ne sai ga wani fa yake gaya mini annan nan tudun wada akai a wani gefe wata cikin daminan nan dudu dube wuce wata ɗaya ba annan nan tudun wada wada aka yi suna zaune a yankin da suke zaune akwai wasu masu karta can kuma bangaren ba masu karta to ikon Allah sai Allah ya zubar da ruwa ya zubar da ruwan sama a can bangaren da ba da ba a karta bangaren da ake karta wallahi ruwan sama Allah bai zubar da shi a nan ba a'a bayan an yi ruwan an gama yara malam da sauran mutane sai suka shiga zargin masu kattan su suka hana ruwa suka ce suka fada musu da zage-zage da da aibantawa ka gani mai waka na cewa kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani to Allah ka samu dace to mu dai yanzu zamu je lokacin jarra ne ko idan ka ce sallamtu alal waladi za ka yi jarra ne saboda alako barakallahu fikum amma idan ka ce sallamtu alal to ya za ka ce alal qadi kaga shi ma yana da nauyi wannan to shi ne sai suka ce alal qadi kawai kaga nan an yi jarra da mene da kasra mukaddara alal ala alkhiri ko wannan kuma an yi za a nan an yi jarra da mene bi kasratin muqaddara alal yayi ko saboda haka shi suna manqus halatul jarri sai mu ce yujarru bi kasratin muqaddara alal shikenan shi nan karatun kawai topics guda biyu ne ga suna a cikin diagram guda ɗaya Allah ka sa mu dace Allah ka yi mana jagora nazartu ilal jani naka ne mai laifi kumna mun miƙe ijlalan lil qadi don girma alkali ijlalan sai ka ce mishi maf'ul li ajlihi me yasa muka miƙe limaza kumna ijlalan lil qadi maf'ul li ajlihi the object of reason kenan asgaitu ilal munadi na saurari mai kira alal baki ta duru dawa'iru shi ma in ka gada maka ce a dawa'iru zarge-zarge ta duru alal baki suna tabbatuwa ne akan wane akan zali shikenan ka'idan mu tana cewa to barakallahu fikum ayi alhamdulillah ma ko baka daga ba barakallahu fikum al manqusu huwa kullu ismin mu'rab manqus shine dukkan suna mu'rabi akhiruhu ya'un lazima karkensa akwai ya'un tabbatacciya maksurun ma qablaha wacce karkenta akwai kasra na maksurun ma qablaha na'am wacce take kafin da akwai kasra jamil jiddan barakallahu fikum tukaddaru dhammatu wal kasratu kun gani lokacin halin dhamma da kasra zaka gani ana kaddara dhamma da kasra على آخر المنقوص أقر كان سنة منقوص في حالتين الرفع والجر هكا نيكو أقا لوكتين جرة دا لوكتين رفع دا جرة أما النصب أما لوكتين نصب فيكون بفتحة ظاهرة على الآخر sai a yi da yakan kasance ne da fataha bayyananne a kan a karkensa to idan Allah ya kai mu gobe Mm, gaskiya ne to yaya yaya zami to amma yanzu yadda muka yarjejeniya ne mu yi shugaban eh sosai ta ba mu yi je ba za a yi na goben ko to dogo ba Allah kai mu idan muka zo za mu yi nasuba da an mudmara har zuwa za mu kila guda biyar din ko cinin mu garke su to Allah ka sa mu dace kafin eh gaskiya ne kafin mu ci gaba kafin mu ci gaba kun gani akwai wata magana da zan danyi a gurguje mun yi magana cewa insha Allah ta'ala ajin turanci zai fara ranar juma'a nan mai zuwa ko to kada a manta ba wai sai ba wai lalai ne yan ajin nan ba kawai ba a'a ko da waɗansu ne can suna boko kai ko jami'a kake yi in kana son ka yi improving din turancinka ka gyara grammar naka da pronunciation to za ka iya shiga mun banci wannan ko na farko kenan sannan kuma manufan tamu shine ya zama za mu kokari mu koyi wannan harshe saboda mu samu makami na da'awa din gaskiya sai ka je kudu to wai ba baka je kudu ba a ƙauyukan mu nan nan nan kusa malam ka je kaga mutane ana ta jahilci a ƙauyen Kano fa wata wata malama mai da'awa sun tafi da'awa fa suke ji wai labari wai idan mace tana al'ada ba ta tsarki sai a ce za ta za ta wanke albarkanta albarkanta Kano fa ɗaya daga cikin jahohin da jahohin da a Najeriya fa sai an sana masojin ilimi fa kenan na addini la haula la quwwata illa billah Kano fa to Allah shi kyauta sannan kuma rana ranar litini mai zuwa shi ma akwai daura na, na khalaf da zamu ci gaba da shi ko ruwayin khalaf mun ko ko ko an manta amma shi zamu fara yi na haudin nan shi zamu jirga da shi wa in kana ko da ke a zo da shi din magani magani da hali zai kasance kun gane to ga wasu abubuwa da zan yi bayani a yi hakuri ba don komai ba saboda menene saboda hali ne ta sa ya kamata a ce monita ya zai bayani to bai zo ba za a iya samun sababbi da za su shigo domin su zo su halarci wannan karatu na riwayar khalaf risalatu khalaf risalatu hamza kai to akwai littafin da ake fitarwa akan wannan riwaya da zamu yi dari biyar biyar ne alhamdulillah kai Allah saka da alheri to kun gani ba kuɗin amma dai mai littafin na ce mishi da Allah ya yo ya kawo mana ni ma na ɗauka sai ranar juma'a zai zo zai zo da shi to kun gani ma gashi ya turo risalatu hamza ɗari biyar biyar ke fitarwa kun bance wannan ko ɗaya subhanallah ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma kun gadi gashi ina ganin injiniya zan damga a hannunka duk wanda yake so ya mazo da kudin ya baka kudin ya karba ka gane yawwa da Allah ka rike a hannunka na farko kenan sannan na biyu wanda ke cikin aji already dama ya yi rijista tun farkon dauran nan ya zo zai yi ko duk wanda zai zai ba naira ɗari kumfancin nan ko saboda za a saboda na hidimin dai karatu tukanin da makamancin wannan monitan aji ne zai karba amma idan bai zo ba to ga injiniyan nan a sassan shi amma sababbi da za su shigo su kuma kowanne zai yi rijista shi a naira uku a fuwas abu wata wai saboda saukin ne ya yi ya yi sauki saboda saukin da ya yi sauki ɗari uku ɗari uku shi ne zai bayar saukin ne ya yi sauki an fahimci wannan ko to kun ga wucin nan dama ce ta samu yan uwa wallahi mu dage domin za a kai lokacin da fa kana ji kana gani karatun ba zai yi ba yanzu ana koma jami'a crash program za a yi kun gani ana koma jami'a ba wani magana wannan karatu ko za ka jefa da shi ne kawai wani ba zuhu wara a zuhurihim kai ba haka za ka yi na farko kenan na biyu kuma akwai group da muka bude akan karatun halab din nan wallahi malam in ka ga yadda mutane ba wai nan jihar ba kawai jihohi daban-daban in ka ga yadda mutane ke ke ke ke gaggawa akan asasa wannan group din wallahi tallahi yana da yawa uwa yana da yana da yawa saboda mene damar da ta samu ta samu to ni ma ina da jinyo hankalin mu dama ce ta samu ko baka iya hafsin ba koya a hankali a hankali in ka koya lokacin da ka kware kan hafsin wannan cikin iko Allah sun ta'ala da zaka karanta zaka shi ma nan gaba nan gaba zaka daina fahimtar shi ina ba ta bance wannan ko idan ma mutum na sar musafi na ruwayan khalaf din akwai wanda yake zai zo mana da musafin daga Misra insha Allah subhanahu wa ta'ala masahib musafin na ruwayin khalaf da khallat za a zo da shi daga misra dubu biyu ne za a yi wanda ke so zai ba injiniya za a rubuta sunan shi a musafin kira'o'i guda biyu ne a haɗe amma an buga shi da ruwayin khalaf a gefe kuma ga ka'idojin khallat dama bambanci kaɗan ne kawai kaɗan ne in kana son na musafin ga baki ɗaya za ka ba da dubu goma ne za a zo muka da su afwan dubu ishirin da duka riwayoyin a haka ne kuku dubu goma ne malamai dubu ishirin ko dubu ishirin ina fatan fahimci wannan ko to kaga ya kamata a ce malaman da ke karantarwa makarantun hadda da alarammomi ya kamata a ce ya waje ba a ce duk sun halarci wannan domin ni abin da nake jin daɗi game da alkur'ani hatta misalai na tajwidi in kana karanta kana kawo daga misalai misalai daga cikin alkur'ani lada kake sama wa khairu jalisin la yumallu hadithu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula shine alkur'ani kana karantawa kana samun lada ina kuma ga a ce ka sauke shi ka kammala da riwayar hafsu ka sake dauko kuma da wata riwaya kana samun lada eh kana ibada kana samun lada sa'an nan kuma kana ƙara ilimo ma kana ƙara ilimu ma saboda haka yan uwa dama ce ta sama ta samu waɗanda ba su ji ba sai a sanar da su ina fatan fahimci wannan ko to Allah shi mana albarka Allah kuma ya sa wannan karatu duka da muke ya zama mana hanyar samun tsira zuwa cikin gidan aljanna na'am mana za a fara daga khalaf din eh dama can akwai hadda da muke yi duk ranar juma'a insha Allah shi ma nan da yan kwanaki za mu dawo da wannan hadda din duk ranar juma'a karfe biyu da kusan rabi har zuwa shida saura muke yi to ajin khususiyata an bude shi ne don ruwayan khalaf to amma waɗanda suke da waɗansu riwayoyi za su iya shigowa ajin ka gane to su ne muka fara da su to sai na ga bari mu yi amfani da wacan nan damar mu sauke littafin dama tun mun ɗauko karatu littafin to dalilin wannan matsala ta faru to sai zan to kuma karatun ya dan tsaya mana to shine sai ne amfani da wani su kansu na aika musu cewa kowa kowa ya zazo da matan da mazan dan idan muka karanta littafin nan muka sauke da izinin Allah to fa daga nan shikenan kawai hadda ne kawai malam insha Allah ta'ala in muka zo kuma da farko za mu faro regardless of cewa dama mun fara ko mun fara farko za mu fara fresh dazan dazan kuma Allah da kuma kowace kalma sai mun bi mun karanta ta mun ɗabbaka ga yadda ake karantawa mun banci wannan ko to Allah shi mana albarka Allah ya sa mu dace shikenan ko na'am eh a ta su ne masu ke kan abin kai har wanda ke je Isma'il zai iya fahimtar karatun yana da yana da dama ya shigo na'am sosai kuwa proficiency course ne akan English language proficiency course iktisabul mahara fi mene ka gani Allah ka samu dace na ga mana har sun zamu yi daidai daidai ban da insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik